أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا بيركو biyar ga watan rabi'u tsani hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa wannan shine darasi na nawa ashirin da da ɗaya ta ashirin da ɗaya ta muna fata Allah ya mana muwafaka a sannan jiya mun kwana akan dai inda dai wannan bawan Allah yake yin wasiya ga magadansa abubuwan da za su kula jiya na ƙarshe kusan da muka yi shine kada su ji tsoron talauci a bayansa ya ce ya ajiye masu shi kayansa ya kai ajiya wurin Allah su kuma ya kai su ajiya wurin Allah tabaraka wata'ala don haka idan suka bi shi kenan sun huta sannan ya yi ƙoƙari ya nuna masu babban muhimmin abin da kada su yi wasa da shi shine kada su sakaki wajen biya masa bashi mutum yana mutuwa daga cikin ma'onus tajhis da za a yi masa shirye-shiryen da za a yi masa an cire masa likafani ga kaza ga kaza sannan kuma a biya masa bashi kafin a yi masa sallah kafin a sa shi kawai wanda jiya ne magana na ce da yawa daga cikin mu ba ma samun wannan a ce yau a tsaya a yi tunanin bashin mutum kai wanda kake bi ba matsala ba ne wanda ake bin ka ne matsala a samu a ce kafin a yi ma sallah an gama biya ma bashi kafin a sa ka kabari an gama biya ma bashi in akwai wani wanda za a ce ana jira wanda zai biya ma bashi ne ba wanda kawai zai zo ba dama kawai dan zai zo daga wani wuri a ce wani ake jira kada a sa ka kabari sai ya zo ya ganka ya ganka ma wata kila ma wani labule ne ma zai zo wani gwangwani ne ma wata kila ke jira maimakon ma ya zo ya yi abin da shari'a ta ce zai zo ya yi abin da ba shari'a ta ce ba wannan bai da wani amfani da a ce jiran shi za a iya zo ya biya ma bashi dan kada a sa ka cikin kabari ba a biya ma bashi ba wannan jira ya yi kyau amma haka nan kawai zai zo daga wani wuri kaza ya kamata a kai kamar uwar ta karfe goma ko karfe takwas na safe a ce a jira har sai bayan azhar kuma ya zo ba amfani me zai ba inda zai zo ya wanke ma wannan babban nauyin ne ya raba ka da shi kana bin ka bashi ko nawa ne ya zo ya ce a zo mu je banki a biya to wannan a jira shi ya zo yana da amfani kuma sai da kayanka ana dubawa aka ga ga adadin kudin da ake bin ka kawai a ce to shi kenan yanzu a duba ga kayayyakin ka ba za a saya in mota ce a jojin ɗan mota kira ba sai da mota su kuma su ji tsoron Allah so su mota ka kudi in za a saya a saya a biya ma bashi nan take in wani abu kake da shi a zo a saya a yi mai kudi a ce to wa zai saya wanda ke da kudi ya bada in ma ba a samu mai saye ba ya ba da kudin a biya a sai da a ba shi kudin shi gobe za a so kudi wurin wani a biya a biya ba dai ba su kan nan in ko ba su san kudin ka ba shi suna son kayan an ma kayan kudi to ku dauka kuna so a maimakon kudin ku ku dauka in biya masa ba shi shi kenan haka bi ya fito dan wani ya tsaya ba ba da kudin aka bai ce zai biya gobe har yanzu baka fita ba mun karanta a hadisi wannan ana bin shi dirhami biyu gashi nan kadada kasa abu kadada ya ce ya dauka ya dauki nauyin bashin aka ce da safe ne yanzu da safe amma an kai shi makabarta annabi ya tambaya bashin nan an biya aka ce ai yau ne ya rasulullah annabi ya tunkar da kai gobe da safe ya kara tambaya an biya bashin nan aka ce an biya ya ce to yanzu ne fata shi sai sanyi da ana rasanta bashi ba kaga an dauki alƙawarin za a biya ba kuma wadanda ba masu alƙawari ba ne wanda yanzu mutum zai mutu wasu zo su ɗauka alƙawura ni zan yi kaza ni zan yi kaza ni zan yi kaza daga ran da ukun nan ta kare an shiga uku sun bace kenan a ce masu waya ba sa ɗauka ko an kira su ba su ɗauka ba da sun ga wayar su kawo da kai suke kaza kaza ba sa ɗaukar waya sun zo sun yi alkawari mu da ƙarya wani alkawari da za a ɗauka ba wani alkawari wanda za a iya yi yanzu nan a tabbatar an gama shi kasa a kai shi makabarta muna fata Allah ya taimake mu wal hadarul hadar yace ina maku kashedi kashedi mai tsanani min al ihmal wa tafriq wa nisyan fi mithli hadha al amr al khatir kuji ina maku kashedi kuji kada ku sako sako kada ku rena wannan abin da nake gaya maku ko ku manta fi mithli hadha al amr al khatir a wannan al'amari wanda yake mai hadari alladhi yuharrimuni min dukhul al janna wanda zai tare ni wajen shiga aljanna bashin nan kenan wannan abubuwan faqad ishkatu la hayati isadikum yana ga ƴaƴansa kada ku manta nayi iya rayuwa ta dan in sa ku ji dadi inda ku kun rayu kun girma kun ga to ni kuma yanzu zan mutu kuma ku taimake ni ku yi man abin da ya tantanta wajen biya man bashi wala tuharrimuni min sa'adatil akhirah kada ku haramta man jin daɗin lahira ku bari sai na sha wuya tukunna sannan ku biya man daga baya kuma wataƙila mutum da kuɗin shi yau mutum ya mutu ya bar kuɗinsa mala a ce ‘ya'yan shi su bari a ɗiba a biya masa bashi ce duk abin da za a yi mashi a lahira a yi su ba za su biya ba ba za su yarda a cire ba ya ci wuya ya gama rayuwarsa ya tara kuɗinsa yau ya mutu kuma ba za a biya masa bashi ba wannan me ya kai munin wannan wanda su in suna ma da kuɗin aka ce su biya masa ko shi bai da shi yanzu shi yana da shi amma a cire cikin kudin shi a biya masa su hana sai kaga wannan mun an ci amana walaqad kana salawatullahi wa salamuhu alaihi annabi sallallahu da amincin Allah tabbata a gare shi ya kasance min ajalli min ajalli hifaz ala huquqil ibad wa ihtiramiha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min ajalli hifaz ala hukukin ibadi saboda kokarin tsare haƙoƙin bayan bayan Allah wa tiramiha da girmama haƙoƙin na bayan Allah la yusalli ala janazatin hatta yas'ala wa yaqul annabi baya yin sallah a wata gawa har sai ya ce ya tambaya ya ce hal ala sahibikum dai shin wannan dan uwan naku akwai bashi akan shi ku ji maganar nan ya jama'a kuma mu tsare ta in ka san kana ganin in ka mutu zai wahala ɗayanka su daure a shirya ma bashi wallahi tun yau ka je ka koma kai ta lissafa basan ka kana biya kana biya da kuɗinka kada ka ce wai wani a'a shi bai da matsala bai damun ka bai da komai ba dai kana da hali ba biya shi kuɗin shi domin yana daga cikin aka ce matsalul ghaniyu zulmun kwalokwalon mai wadata kana da kuɗi kai ta kwalo-kwalo ka ji biyan mutum kuɗin shi bayan kana da kuɗi zalunci to aka mu biya ba shi kada mutum ya yarda a kuɗin shi bashin nan kana da kuɗin ka kana da halin ka wallahi ka biya masu ɗin ka bashi kuɗin ba su kuɗin su warware saboda baka san abin da zai faru ba yau ɗin nan tana iya faruwa goben nan tana iya faruwa kuma sannan a zo a tsare a kiyarda kana raye ma kana so kai aikin alkhairin ma ana so ba za ya ba tsorar da ka mutu ne za a yi nan fa kwanaki na baku labarin mai ayaba fa mutum yana so ya dauko a gidan shi fa a gidan shi dauko ayaba sai ku hode ita mu mutum ka mana ayaba ka wala ma kafin ma zo muna cin ayaba kuma ma sai mun cin ayaba dole amma dai mutum shi ya sa kanshi alkhairi yana so ya dauko ayaba daga gidan shi zo da ita kuma shi ma yana azumi ya zo ya gudu tsura ya san ma wasu su ma ya samu lada ma ta shi tari ka ayaba ta yana ja tana ja shi ba zai tafi da ayaban nan ba ta fi kyau ta zai ɗauka ya kai wa mutane su ga su yace ke ba kina da kudin da zaki sayo da kanki in kina so in bada kudin a sayo miki kuma sannan yanzu ga ma wata sai dai kawai kina ganin wani ta fito ta ce yau ta fito su ta fito su ya zai dauko da fito ya kawo maka mutane ya zo ce nan to malam yanzu wanda take jayayya da ni kai na ni ne ni fa shugaban tana jayayya da ni akan ayaba ita ce zan mutu ta yadda dan wani abu na abada sadaka ku auna wannan magana bisa kuma ko jiyo ne ya zo yanzu na ina jiran waya wata ta je ta tambayi waya ta da Allah a taimaka a bata nan ba ta saboda tana son ta kawo an ce mijin yana zuwa nan shi kuma mijin yanzu ya durfafi cewa zai sai da gidan shi ko zai sai da gonar shi zai ba da tafi sabilillahi aikin lahira ta ce ya za a yi tufa so da kan suna nan tana shirin kawo kara ta ce da Allah ta mutunta a bata nan ba ta su zo su gaya wani saboda an ce yana zuwa nan bai wannan ba ƙara sunanta ba kashedi za ta yi mana kashedi ne kashedi ne tun da ai zai da aka gano yana zuwa nan yanzu zana nan za a kawo ƙara an ce nan ba ta an ansa yanzu za a kawo ƙara kashedi za a yi mana ba ƙara wace wannan za a yi kashedi ha bari mu zo mu ji yadda abu zai fito muna nan ha na'am eh to haka ne asali to ai wani gidan matsalan shi ne mutum shi aka auro ko shi ya aure shi ne rikicin sannan fa na baku labari na in ba ku manta ba babban malami ne shekul islam Sheikh Kabir Kwable shi ne shi na to ai malamin mu ne ba yana da girma sosai mu mu ai malamin Allah sun to malamin mu ne shi wani je na karatu yake cewa mutum ne fa aka zo ya tafi dan kasuwa ne mai kuɗi da ya je ya dare wajen kasuwanci shi ya tashi tafowa zai dawo gida ya tuna cewa yana da mata kuma ya tuna yana da mama na haka bari masu tsaraba ita ma dai ya je sai mata kaji guda biyu aka gasa har ma ya tunanin kafin ya zo gida kajin za su huce ya sa su a kula ya sai sabo kula ya zuba kajin a ciki zai kama mahaifiyarsa ita kuma maman shi ya je ya samu wani shahararren rogo rogo ya zo rogo ita kuma maman ya kawo mata ya so mata rogo ita kuma ya nato sai kawo mata kuma ya zo gidan mama ta halinta mata ta halinta abinda nake nufi kada in masa ƙari cewa yayi da yazo gidan yana shigowa gida sai maman shi ta fito tace lafiya lafiya yace a mama hajiya baki kwanta ba tace ta lalle sai baka san in kwanta baka dawo ba ya za in kwanta tun da safa ka fita baka dawo ba sannan in kwanta tace ai ba zan iya bacci ba ai ma ba wai maganan kwanciya ba alwalla dai na shiga na ina ta ina ta sallah ina jan tarbi ina ta sallah ina jan tarbi Allah da wala da kai lafiya wannan hali irin na rayuwa ya za a yi bacci baka dawo ba yace ba wace ne Allah saka da alheri to ga rogo na zo miki yace Allah ka ta ma da alkhairi har kana tunawa da ni a cikin da kake hakka so man rogo ta Allah ya ma albarka Allah saka da alheri addan tai tai ko zami ba amma wanda ya ce a kyauta ta masa shi bai sa abin da ya kunzo ba sai ya tattala Allah ya albarka sai a albarkan ga wannan dan banza haka ke kana ga wani ya yi ya ayi nadi wannan ya fa wata kaza kaji ba guda biyu har a cikin kula ka wuce shi roba an sanyo shi a kula ko da yake roban ne daidai ne ita an sanyo wata nata a kula ya koma wajen bangaren matan ya ba ta rogo ita maman shi ta yi ta godiya ta ce sai da safa sai da safa sai je ta shiga kula shi kawai ya kai kaza ya je taron mai kula mai kaza ita ta rufe ɗakin ma ya buga ya buga ya sallama ya ƙara sallama ya buga ya buga ina ba ta buɗe ɗaki ba ya tuna yana da ƙarfi ya ja da baya mala abubakar ya yi mu kofa kisha ya balle ta kawai ya shigo ita kuma ta taso na ba ka je ka ta yawan ka kawai haka nan ka je ka dawo da kana ma kuma ka zo ka kada mu bacci ka balla mana kofa ta ba ka mata kama fada ita ya hakuri kiki su ya hakuri abubuwa ne suka tsare ni to ga kaza na kama ta tafi kaza a je can kuma ga abincin ka ma dan za ka ci kawai ka je ka ci kawai ka koma daki ka ci gaba da baccin ka da kuma aje mata kazan to kai ya sunan shi wurin ka na takarai a yau dan manza na ce ba kai kai kai kai goma ka kare eh ya bato ko ni to shi da dama to ba shi ne ba to yanzu mai irin wanda zuciyar wanda ga maman shi ya so mata rogo ya kai ma matar shi kaji har biyu shi ne za ta bari ya dau kuɗi ya bayar bata shiga ba ciki in ya kuɗi in yayi aikin bata sani ba ai ran nan sai an kwana zanne ta ce ni fa na koya ma fa kula ni na koya ma wayo sanda ka shigo ba san ma abin da kake ba ni na koya ma da ni aka samu kudin da ni aka yi komi sannan ka rika cire su kana ba da ban sani ba sai ka ce su taraka ka primary to haka za ta ce fa to in mutum shi ke da gidan shi shi ke yin abin da sai dai su gani in ko ba shi ke da gidan shi ba maman sama in zai mata sai ya kawarci mata sai matan sun gaya masa cewa ga abin da zai maman wani fa yanzu shi saboda ya kai kololuwa idan zai sai kayan sallah matan yake ba kuɗi su je kasuwa su sawo su sawo nasu su sawo na yaran in sun gama su ce to in ma kuɗin ba su isa ba su dawo su ce kuɗin ba su isa ba sai zuwa ya rage ce to mu sauri na mama ba da baba ba mu so su ba kana ganin yanzu wata ce a gidan in ta je sai ba na maman ta za ta fara sai ba amma yanzu sai ta ce ma bata so na mama dama za ta kashe kuɗin gaba ɗaya ta ce maka to yanzu wane ne tun da dan ka ƙara kuɗi kai ko ka san ba za ka bari ba an ce mama bata samu baka jibara ƙarawa da kuɗi sai ta gama da nata ta gama da na yaran ta gama da na kowa ta baro na mama da baba bata so ba in ka zo ta ce kuɗi sun ƙare kira ka ta ce honey ai kasuwa yanzu ka san cewa duka prices sun canza me ya faru yanzu da sai ai kudin nan da na sainawa na sai na yara kenan sai naga kudi sun kare ina sa hannu cikin jika da kallon an sace kudi sun kare yanzu nawa suka rage ba a sawo ba kaji su suka rage ita ce kaga dai bamu sai na mama ba bamu sai na baba ba waɗannan da kake ba ma abokan mama da kawayen mama da abokan mama duk ba su samu ba yanzu saboda haka yanzu ne ka turo kudi a koma in kana so a sayo musu in kuma baka so baka da hali ka ai sai ai hakuri shekara ai yau da kullun sai Allah wancan sallar kayi wannan sallar kayi wancan tabara ma kayi wancan kayi kuma ma muna tuna ma fa kakkamanta ba kai kadai bane fada a wurin su akwai wasu ƴaƴan ko da ka alhaji wani shi ma dan su ne alhaji wani shi ma dan su ne hasali ma kai ne karami babban yayi duk su zuga ka in ba sa ba ka ce gaskiya ki fa sweet heart gaskiya ki ne sweet heart gaskiya amma ka ce ka da gaske ta ba haka ake ba to wannan wani zai ce wai shiga gida da na gano jiya da yau sai ta nuna mana tajiri ba dama ce aka yi tajiri ba in kana ganin jarabawa daga nan kake gane yadda abun nan suke jarabawa tana sa ka gode akan abubuwa ka gani can ka gani can jiya wannan ya za ta ba za su ce ba da aka ce kowane mumini ya zama yana da khaba yana da wani aikin sa boyayye wanda Allah kadai ya san yayi da abun nan dinsa waɗannan ne za su iya ai hanyar sahabban nan tana da wuyar bi ma tana da wuyar bi yanzu dai ka kalli sayyidina Abubakar lokacin da fa aka tashi hijira malan da ya kwace dukiyar gaba ɗaya zuba ta abu zinariya sai kwace ta kaf da dawa da zakuma ingartattu annabi ya ce masa so nike a samo abun hawan da zamu hawaye ce ya rasulullah ai tun wata nawa nike tanajin zakuman da na daure su ina tafiyar da su abinci saboda irin wannan rana abun hawa an gama buzuri fa ga shi ma ga kaza wadda ta dauko asma binta abubakar aka zuba abinci ana neman abin da za a daura bakin buhun da gudurin da za a yi malam ta yage tsamara ta kawai ta kawo ta daura annabi ya ce na ganki a aljanna kin yi ado riga da zanin ki an maki a aljanna shi yake ake ce mata za su ne ta kai shi ne alkunyarta mai tsamara biyu a aljanna budurwa mai tsamara biyu a aljanna saboda ta bada abun nan aka koma da yake gidan ya kamu baban shi ya zo bai gani sosai shi abu kuhafa aka zo ya zo gidan abubakar an riga an yi hijira ya ce na san yaran nan sun riga sun tafi to me ya ban maku ya kira asma'u me ya ban maku a gidan nan na abinci ta ce zo ka gani ta je suka sanya duwatsu a cikin buhu suka sa duwatsu saboda ya san yadda zinariya take ta ce kawo hannunka ya kawo hannunka ta laluba masa cikin buhu duwatsu ne ta laluba cikin buhu duwatsu ne ta laluba cikin wannan buhu duwatsu ne tun ya san ɗan shi akwai kuɗi ya laluba ya laluba ya ji buhunhunan nan duk cike da duwatsu kuma su suka fa duwatsu so da kada ya gane ya ce to madalla ba matsala ba matsala tunda ya bakku da abin da za ku ci ku sha ba za ku je ku roki wani ba ba ba ba ba ku ni Allah ya ba ku mafita su kuma su ce yadda suke Allah ya sani su goma gida yana jin daɗi yanzu mu ne ya kake kallo ka kwashe komai na gidan kuma su rufa a fili shi yasa ai za ku gane abin nan annabi ya ce abu duk kowa da ya mana wani abu a musuluncin nan mun saka a musuluncin nan mun saka masa abubakar ne kawai ba a iya saka masa sai dai Allah ya riya shi abin da ya yi man inji manzon Allah kuma manzon Allah a lokacin zai bar duniya ba ya hau kan mimbari ya ji mutane na ta kuka annabi ya kasa fitowa ya rarrafa aka tallabo shi ya je ya hau kan mimbari ya yi masu wa'azi ya yi masu nasiha ya gaya masu ya gaya masu ne ce kuma jama'a ku sani duk wanda ya mana wani abu a cikin musuluncin nan kafin rayuwa ta ta kawo ta nadiya shi na fata masa sai abubakar shi wannan Allah ne kadai zai biya shi yayi kuka tunda an ce gashi nan ya fassara ma'anan da aka faɗi raja a nasar yayi ta kuka cewa ana nufin rayuwa annabi ta kare mutane suna ta mamakin yadda ya kuka sai ku jala abubakar ku jale shi abin da ya gane nan haka ne abubakar yayi mana yayi mana yayi mana abin da ya mana ba mu iya biye sai dai Allah ya biya shi yace bayan rayuwata duk kofofin nan da suke shigowa masallaci suke biyowa su zo masallaci a toshe kowace sai kofar gidan Abubakar ita kadai za a bari bude a toshe ta to yayi mana abin da yayi mana Allah kadai zai biya shi to auna to wannan ne za a yi magana shi dai mu fata Allah ya ba mu da imani ba mu zuciya mu sai dai kokari mu abin da za mu iya saboda haka haka ya gaya musu yace a kiyayi bashi wa yaqulu hal ala sahibikum dayn fa in kana alayhi dayn idan mutum yana da bashi akan shi qala ba ashabal mayyit bi sadaqi sai ne ni su wadannan ashabul mayyit bi sadaqi sai ne ni in uwan mamacin su biya mai aw aw yusamihu sahibul dayn ko ko a nemi mai bashi ne ya fi masa idan bashi na kanka ka kira ƴaƴanka to ko ana bi na bashi tabbatar kun biya man bashi cikin kayana kira masu hankali babban matsalan ya kasance khairar da za ka gaya wasu magana ranar suka ji karatun su amma in da ma sun sani kafin ma ka faɗi baba me kake so ka ce maganan bashi na ce kai da ne ka insha Allah za mu tsaya duk wanda ke rinka kuɗi sai mun biya shi ai kama komi ka ji hankalin ka ya kwanta ba sai dai ka ce Allah ya maka albarka Allah Allah tsaya maka kuma amma wani ka ya gama za ka yi maganan yayi baya yana talaka waya duba farar da muka nuna nan a sai da ne maganar nan mace za ta mutu ga diyarta tana neman ruwa ta sha ruwa diyan ta juya tana kwarara mata ruwa ruwan na zubewa ƙasa yana jikata ita kuma tana ta latsa waya ga ɗa zai mutu baban shi na so a sa mai wani ɗan abu ya sha ya zo ya ɗebo kunu zai sa masa ya je yana galala masa kunun a gemu ba kunun bai shiga cikin baki shi kuma yana ta latsa waya wannan ne zai zo saurare ka ta magana in ma ba a yi sa'a ba kai maganar ya ce sambatu ne kawai kake na mutuwa ne zafin ciwo ne kawai kana ba sa da kake da ba wani yanzu kusa kusa in za ba ke cewa ka ci dalla kali shi sambatu shi kawai ke dai da wanda ma suka tsaya wurin kusa da kai kenan tun da nan na gaya muku muna karatun nan wani ya kira ni ya ce yanzu maganar nan da ake yi ga wan mahaifiyarsu nan cikin zawo da amai ƴaƴan shi duk sun guje shi an kira su duk sun zuwa yanzu shine saboda dangantakan mahaifiyarsu ga sunan yanzu akan hanya sun da su kai shi asibiti ina ga muku wannan wallahi alazim muna karatu ya bugo na je na ga wayar shi ya bugo na bugo mai yace dama abin da yasa na bugo wayar ina sauraron karatun nan ne da kake magana mutum bai da lafiya ƴaƴan shi su guje shi gashi aikace ƴaƴan yayyen mama wan wan maman mu ne bai da lafiya gashi nan ƴaƴan sun guje shi cikin zawo cikin amai sun guje shi an kira kowa daga cikin su ya ji zuwa kuma suna da hali su kai shi asibiti ma sun ki sai su ne ƴaƴan ƙanwan ne suka ce masu kuje ku ɗauke shi saboda ita a ya kai shaɗi wannan ne za ku biya mutum baci wannan ne za ku biya yanzu fa za mu shirin ya koma ka karanta littafin nan ala ayi halin da mu ka zaɓi yadda kake so ka cika ka zaɓi yadda kake so a yi ma bayan ka cika ko ba ka wata sama ba ka zo da kuɗi ba su yi amfani ba ka ci wahala ka tara kuɗin ka shekara da shekaru ka je kuma in magada su ba da kuɗi su koma a bakka alakira a nema azaba to sun mai falla alai kuɗi ku nemi a biya bashi sannan daga nan ne ba an gama biya ma bashi ku za a yi ma falla wa illa falyukallibu ghayrahu bis salat falyaklub ghayrahu bis salat ala al janaza haythu inna salatahu على الميت رحمة ومغفرة شيء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي kenan ko zai nema cewa a biya ma mutum bashi sai an nemi haka a biya mai bashin annabi ko shi da kanshi daga baya ma shi ke biya sai annabi ya ce a biya mai bashin nan ana bin shi bashi to a biya in zai iya ya biya sanda bai iya wa ya sa wasu su biya sun mai salli a sannan annabi daga nan zai mai salla bayan an biya bashi wa illa in ko ba ba wanda ya biya mai bashin nan ai annabi fa yaklufu ghayrahu bi salati sai wakilta wani ya ce yi masa sallah ba zan masa sallah ba saboda ana bin shi bashi alal janaza haitu inna salatahu alal mayyiti domin fa sallan manzon Allah akan wanda ya mutu rahmatan wa maghfiratan wa shafa'atan yanzu kai mutumin da ya rasa annabi ya yi masa sallah kuma yayi zamani da annabin ya zo yayi wani abin da annabi ya yi masa sallah akwai asarar da ta wuce wannan bayan kuma an san in annabi ya riga ya mutum sallah in dai ba munafiki bane shi sallan nan ta rahma ce gafara ce ceto ne an riga an ba da ceton shi duk wanda annabi ya masa sallah kuma gashi ba munafiki bane bai da matsala ya shafa to kuma ya dalili saboda haka nan wa shafa'a li yakuna mu'ajilan li dukhul janna saboda ya zama ya cancanta ya samu yan cika shiga aljanna ba da ridallahi subhanahu wa ta'ala bayan samun yarda Allah ku ji wa iyyakum wa raful aswat ine maku kashedi da daga sautukan ku a kusa da ni bayan na cika wal yadhkur kullu minkum rabbahu sabran kowa in zai ambaci ubangijin sai ambata a boye kada mutane su ta addu'o'i Allahumma ghfir lahu wa suna amin Allahumma yassir Allahumma kaza Allahumma kaza a ciki gawan a gaban ta ana ajaba ta ta kabari ba ba ce haka ba a kowa zai addu'a ya ce Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afi wa akrim lahu wa wasi madkhalahu Allahumma afu anhu kada dai Allahumma ghfir lahu warhamhu wa yad'uhu sirran ya rike masa addu'a a boye yana kiran Allah a boye wal janabatu ay fal janabatu afwan mawdi'ul khashyati wal khawf min Allah ita janaza in kana wurin to wuri ne da ake so mutum ya nuna tsoron Allah ya nuna jin tsoron Allah ba yadda muke yi ba a yau wayoyi surutu har da dariya mutum yana biye da gawa yana ta dariya in ba an gaya ma ba wani in ya biyo gawan a mota ba ka cewa shi ma cikin zuwa makabarta ne sai ka ga an yi kwana shi ma ya kwana amma ji suna ta magana suna ta dariya suna ta magana suna ta dariya sai ga kawai ya yi kwana shi ma a sha da gida a makabartar wannan gwangwanin ya amfani da wannan da kai haka nan gare ka zuwa janaza wurin janaza wuri ne na kankan da kai wuri ne na nuna tsoron Allah wuri ne na wa'azuwa wa illa ko wa iyyakum wa haml mawaqid al bukhur shine muku kace di ka kuri ka daukan turaren wuta kaskon turaren wuta kuna bin mutum da shi zuwa kabari inda aka ce ku kunna turaren wuta lokacin da za a yi masa wanka yana nan ku kunna shi ma ne sai in wuri ya kamshi kada wani abu na wari ya fito mara daɗi nan ne aka ce ko kafe ka turare amma a ɗauka a bishi da shi makawarta an hana fi asna'i lil nari allati biha wanda ake sa wuta a ciki dan wutar da ke cikin kaso a ɗauka wallati ayyuzi roha wa tuhzihi wanda zai iya cutar da rai ma sai cutar da shi ba a yi wannan kenan وتوليه وقد روي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم an ruwaito daga manzon Allah fakku cutar da mamacin la tasba'u al-janazatu bi sautin wala narin aka ce kada abi gawa in an dauke ta za a kai ta makabarta kada abi ta da daga sauti dai da daga sauti wala narin kada abi ta da kaskon wuta kada ai laifi ne ya fito wa iyyakum wa musahabati an-niswati wal fatayati ma'a al-janaza kuma ina maku kashedi ku daina tafiya da kan mata kamar yadda yan shi ake yi har da buɗe suna ɗaukar gawa suna tafiya ku diba shi'a yan na kai maganar shi'a wajen wanda ya mutu a zaji da aka zo jana'iza shi da radda za a kai shi makawarta da yadda aka yi har da wasiƙa aka ba shi ya kai ma Allah ya ce gashi nan daga azazzaki ko ya zo shi wannan har da takarda aka ba shi ya kai ma Allah ya Allah ya karɓa kaji ma hauka idan Allah bai ma san zai zo ba har sai an ba shi takarda ya kai ma Allah Abuja ne to balle a ce ba san bai zuwa ba wai ga takarda nan ya kai ma Allah in ya je ya ce ga shi nan daga wurin Allah yake mene ne ma ka fa ji wala bakar a takarda kai ne zaka fi mutuna nan kai ka ba mu bidiyo muka gani eh eh me aka ce ce eh eh to ka koma ka dubo akwai shi ne ma an ce so ka tuna eh eh an ce wannan bawan Allah ne ya bi Husaini daga Husaini ne ya bi Fatimatu Zahra ya bi kaza amma gashi nan ya kai ma Allah ya tabbatar daga abun nan dinsa kada da dubo wannan mu kara gani ko kuma ma wata rana zo da bidiyon ku gani da kanku a gunsu da daidai wurin ku gani ga inda aka bashi wasiƙa zai tafi yanzu ana shirya shi a kabari ga inda za a ba shi wasiƙa sai kai kiwu da shi sai a je kuma kan hanya inda ake tafiya da abin da suke faɗi kiwu sai kai gaba da shi dan ba mu iya tsayawa ganin shi a sai cinye wani lokacin karatu sai kai kiwu da shi kuma an isa makabartar ga takarda san da ake ba shi da abin da ake faɗi ka zo da shi gobe Allah ka muna rayu ka zo da shi ka nuna mana yana na aiko to kayan bututun mu ga bututun nan na so nan yara gobe su zo su haɗa bututu a kalin su kada ga musu gobe a haɗa bututu kai kai kuma kai setting din shi wuri uku nan ko hudu da nace dan ba za mu tsaya ganin shi duka ba sai kai sanda ake mai wanka da an gama yanzu za a sa mai kaya a sa da takarda da sanda ake damka mai takarda da wannan sai ka wuce da shi kiwo sai ka kai wurin da ake kan hanya da abin da suke faɗi a kan hanyar kowa ya ji sai ka ja shi ja na uku sai ka je an yi ka makabarta sai kuma sanda aka dauke ga rubutun abin da aka rubuta da cikin kabarin duka sai kuma na hudu an sa kabarin da abin da suka ce ya ishe mu wannan ba sai mun ga duka ba dan sun daje akan hanya suna tafiya da ni ka kaba suka tafi suna ta fada ba suna karanta karanta dan wani za ku guntule ka sassai ta ta haka yadda za a nuna mutane ku gani da kanku saboda ɗabi'akan mutane a ta gaya masa abu sai sai sharri ma aka yi masa to sai ka gani da idon ka kai ma ka ba da labari ka ce ka gani da idon ka ga yadda aka yi saboda shi ma karantarwa ce gani kada ka manta insha Allah ta'ala kuma suna ji ga cikin aifa wannan da kai ba kuma suna ji gobe a hada abin da wuri su zo a hada ka budo shi a sa a gani kowa ya ga daidai waɗannan wuraren ka rike yadda nace abu guntule in ma ka mance ka zo ga man ka ce na mance yadda kace ka guntule suna ma guntule ba ka kauri sai a gani Allah ya ba mu mafita to saboda haka ba haka aka ce ayi ba ba a ce ayi wannan abubuwan ba ina ne وإياكم ومصاحبة النساء نسوة والفتيات كياي ما تاكو حفظ مذا ما تاكو لكتفيا وقبطا كمان ترسوشي مع الجنازة مهما كانت صلة القرابة بي duk yadda dangantakan waɗannan matan suke wurina ‘ya'yana ne mata matana ne ma duk kakku ba su bi ni matsawarta ta iyakar gida amma akwai abin da za mu gani nan gaba ya halatta sadda aka ajiye gawan a kira matan in sun taru ‘ya'yanka ne su matanka ne da su da abokansu misali yanzu in bajin ba da kusa kusa inda ni ne na mutu kun san ko da yanzu inda na mutu nan za a kawo ne a markaz in dai nan gari ne ko aka ɗauko ne aka kawo markaz misali aka diba aka ga yawan mutane waje zai kai waje ba ma ta yi a waje ba za a yi a ciki ne ko ko ya za a yi kenan aka shigo da gawar sai a kama kuma za a ta ku tsaya daga waje ba ka tsaya da ni sai dau gawai a kai daidai wajen inda mata suke a ku zo ku ma ku sallama da shi ku mai salla ku gama daga nan sai a ba ku dama in ba zai in zai in ba in an ga da matsatsi in ko ba matsatsi zai iya suna nan ina fata kun gane za su iya duk wurin ya dauka shike nan sai a bar su a sahun su su tsaya sai a shigo da gawa maza su shigo su kuma suna baya kamar yadda muke sallah shike nan a ce za a yi masa sallah za a yi sallah da haka kun shirya wanda ba sai alwala ba za mu ba su minti goma su je su yi alwala sau sa shi alwala su yi alwala a ajiye ni a zo in za su yi masa sallah a jira mata su ma su shigo waɗanda ba su shigo ba su shigo akwai wuri ya cika bai cika ba su shigo ya cika to mata da ba gabaran da su can sau da haka ko kuma maza duk wanda suka shigo su wanda ba su shigo su tsaya wanda ba bai samu ba shi kenan shi kenan matan nan na biye kaga sun yi kamar sallan jami'i kenan to haka ake amma in ba wuri yadda ba zai yi su za a ta kuɗi da yawa saboda yawa sai a fara cewa to yanzu dama mata su ne abin nan su don haka mata a basu su fara yi su koma yi su a kai musu gawa su yi su gama maza in sun zo sun yi daga nan sai muka wata ko kuma mata ku yi hakuri shi kenan haka kowa zai yi ba wata matsala kenan in yamma ta kuma zuwa yi karatu na ga muku ban yafe ba wai dan na mutu a cikin karatu in na mutu a samu wanda zai yi wanda duk zai iya zai ya kasa wani a dai yi karatu kada ce wai za a zama makoki a dungun dungun kawai mutane su zo su ta sun zo ta riya ka zo in ka zo kai karatu kawai shi kenan a karatu wanda ya gama ya adda shi kenan ya yi karatu amma a cikin karatu za a ce a bari sai an yi kwana uku sai haka an yi hutu ni ban yarda da haka nan ma dan kwana ma ba za su yarda ba tunda sun sani ba za a karatu ko an za a tambaye su a yi karatu ku dawa da abin da ya ce kenan ci gaba da karatu wanda zai iya ya yi ko ma wane ne ya yi ko a zaɓa wanda zai iya ya yi a ci gaba da yi a ce har ku tantance wanda kuma zai yi kullum da kullum wanda zai iya kenan an gaba na eh ba jami'in za su yi jami'in za su amma su limaniyar suna cikin su su mata an ce su jam'i su ne za su limamin tana cikin su ba ta fitowa waje kamar yadda maza ke fitowa suka jagoranci sallar in suna so su bi ta in kuma ba za su yi haka nan ba kowace ta faɗa abin da ya sauka gare ta sai ta ta kawai ta yi wanda sai ta gama kawai ta gama ta fita in ta gama ta yi wata har a gama gaba ɗaya kowa na data ka gane abin da nake nufi idan akwai limamiya wadda suka sa ita tana cikin su ta je haka Allahu akbar ta shiga dama ta bi ta ta kare tana ta yi har ta gama kudu su sallame tare sun gama idan ba su samu wadda suka sa ba aka sa sai kowace ta yi shuru sai jin kawai sai kabbara sai ta sallata tana adda ta tana kabbara ta tana adda tana kabbara sai ta gama ta assalamu alaikum ta gama kenan ta gana ma ta fitan ta gana ma ta yi wata a cikin kada ta harbi da wurin sai sai wata har su gama kowace su fita sun gama sai su waje kawai sun gama su kan wurin shi haka awa ka ce ka bari ta adda an gama shi kenan ya ka abin kenan ku gane na ba ku misali ne da kaina ba wanda zama na misalin ku gane kamar ni da kaina da nake magana kenan an huta in yamma sai kuma zo ai karatu amma inda safe ne na rana rana asabar ne ko ranar ladi su zo ai karatu kada su je su bada labari to yau a zo makarantar mai karatun a a ya ce a zo tun ma mutuwa ba su zo ba kada a ji zuwa dan kada su ta neman sai sun tambayi wani sai sun buga waya sun ji ko za a yi karatu ko ba za a yi ba za a yi insha Allah ta'ala za a yi masu zuwa ranar asabar karfe biyu su zo masu zuwa ranar lahadi da karfe goma su zo in an riga an kai karfe takwas an gama an dawo su zo ai karatu ta bi gida kenan inda magariba ne kuma an kai da yamma an kai an dawo za a samu na a zo a yi na magariba zuwa misali kenan a kai ai dai har gobe in ma gobe juma'a ne a zo ina asuba kada a bari saboda wannan da ana tsayawa da an tsaya na annabi da ba a yi ba annabi duk abin da ya kawo jinkiri na wani abu maganan shugabanci ne wa za a nada maganan wani irin kabar wani mu musamman a san inda za a yi mana ba da an sani a wani magana ba a tsayawa saboda wani wani aikin bai tsaye da wani aiki ya dan fito na anan na fito tambaya kuma eh eh a ranzuwa to rashin karatu ne ya abin cewa ya kwanaki wani abu ya faru an yi wata jana'iza an riga an zo makabarta sai aka kawo wata gawar kuma ba a riga aka yi mata sallah ba so suka rika ta ai mata sallah wasu na ta ba a sallah a makabarta ai ba sallar sallar jana'izan dama in ba a yi ba mun ta hana yi ta a makabarta ai jana'iza ce har kai in baka yi ba ma ai da muka karanta a kamul jana'iza wancan karamin littafin nan cewa yayi in ma da a ce za ka zo an sanar da kai mutuwa ta misali sai kai da ka taho daga wani wuri ka ji amma kafin ka zo nan ka tara an yi sallah an tafi makabarta an je ana tona kabari an gama an ajiye ni gefe misali ba gama ba sai ga mutane sun taru sun kai hamsin sun kai ɗari sun zo sun mana abokan mutawa ba mu saba muka yi masa sallah ba kuma mana izini mu masa sallah a ce bismillah ta ƙara daidaitawa su da ba su sallah ba su zo su yi haka aka ce mana wanda duk bai samu sallar ba in yazo in dai za a bacci dan kuma mamacin za su bacci kike nan ga wakilan shi ga yayye na ga wane ne na ga a'a na ga wane ne sai a ce to da Allah jama'a a samu mai magana wanda da ma sun san shi da tare da ni na ji ma shi assalam wanda yanzu kai wanda aka san yanzu kamar mallam Abubakar zai tashi magana a kai na yara na su a'a na ba ku misali ne kawai ku gane ya tashi shi assalamu alaikum da Allah jama'a abinda muke so yanzu ga wasu bayan Allah sun zo sun tarar ba su samu su kai sallar nan ba muna so a bari su yi sallah su ma su samu sallah sai su a'a ba su san alaka ko Allah jawo ka zo ka tsira jawo ne magana a kaina a ce a'a kai wala ba ta na hana biya ka ai su ma sun san mutanen ba wai abu ne suna ba na ba suna ganin mutanen da yadda alaƙar mu kuma sai sai su zo su ce za a yi wani abu na maslaha kawai su mutu musu za su yi ba ba na fatan sai haka na to kaji sawwa to kaji ma haka aka ce kuma annabi da ya sallah ga mai hidiman masallaci ma har ma an rufe ta ba ita a wannan ba ya je kabarin ya je kan kabarin ya sallah kuma dalilin sallan ya ce an gafarta ma waɗanda duk suke makabartan da duk suna cikin duhu yanzu da ya zo ya sallah duk an gafarta musu babban abu da za ka yi ma mutum yau ko abokin ko aminin ka ne zai iya yiwa ka mutu bai garin yanzu ya dawo in yaje makabarta bai samu ya maka sallah ba in yaje sai ma sallan nan ke addu'o'in nan da ake yi na sallan nan yanzu shine babban abin da zai taimake ka ne ma to balle ma sun zo su da yawa to shikenan matsalar mu malam ba ma karatu sai san sai matsalar ta zo yanzu ne ya kamata a ce akwai malamai har ai wannan sabani a wata gagawa an zo da ita ita ba a yi mata sallah ba ga an tarar da mutane an ce a yi mata sallah ba su ta sabani su ce ba a sallah makabarta sallan jana'iza aka ce mutane su je su kabbata sallah su je ne a yi mata kabarta aka hana saboda gudun kada a rika rika bautar kabarurruka
sun akwai mani kuma akwai asabab wanda ya zawa lil mani ne zai hana sai ana yi a gane waɗannan abubuwan duk da zuwa da daɗin ji ko in kace
to za ka sai a yi ana yi wa iyakum shine kada a bari mata su zo a bar su kar ku bari su je min zaujin ummin maman mutum ne tana ta kuka tana ta sai kai da kiya da ita wa zaujatin ko mata ce ce wa iyalin da duk waɗanda suke karkashin mutum wa alzamukum bi hadha al-amri ine makum la wajabta muku ku rike wannan abu kar ku saba min min al-ana tun yanzu sawa'un inda mauti aw inda ayyi mayyitin qaribin aw gharibin kuma ni kaina duk ɗaya ne ni kada ku yi man kada ku yarda a wani mamaci ma mata su rika zuwa ko ba ko lima ruya an abi ali bin abi talib radiyallahu anhu saboda abin da aka ruwaito kuma ma ku ji su ɗan shi'a da suke wannan aikin to wanda suke cewa suna girmamawa shine ali bin abi talib to shi ya zo da hadisin da ya hana kada a yi wannan aiki amma yanzu inda abin da suke so ne zai zikilin magana
qala ko ma yujli kan ma yujli kunna ko la yujli la yujli kan la yujli na na na tsallake wani abu ko eh ni na tsallake an abi hurairah radiyallahu anhu qala ai kai an ali bin abi talib ne radiyallahu anhu annahu qala kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito wata rana faida bi niswatin julus sai ga wasu mata da zaune sai ya ce masu kala ma yujlisa kunna ai sai menene ya zaunar da ku nan kuke zaune muka ga kun tattaru kun zazzauna wurin menene kuke yi nan misali ya fito ya ga mata jungun jungun suna jira an yi mutuwa a wani gida annabi sai ya fito ya gamsu ya ce menene yasa kuka zazzauna nan ya ku jama'an mata kulna nantaziru aljanaza suka ce muna jiran gawa ne mu ma muna jira ne mu kadaka ta makabarta qala hal tugassilna fi man yugassal kuna daga cikin waɗanda za su yi mata gawan wanka ne da kuke jira a kawo ta kuna daga cikin waɗanda za a yi wanka cikin masu wankan ne kulna la suka ce a qala hal tahmil ko tahmilna fi man yahmil kuna daga cikin wanda in an zo daukar gawar za ku tuttube ta ku dauka ku kai makabarta qulna la qala hal tudlina fi man yudli kuna daga cikin wanda za ta zura za su zura ta cikin kabari in an je can su dauko ta su zura cikin kabarin qulna la suka ce a qala fataha fina fi man yaqo fa ko qala fatu fina fi man yahsu kuna daga cikin wanda za su kamfato kasa ku watsa a cikin wurin ku an tebur ku ta zubawa almuhimmu dai nan abin da ake yi annabi yana lissafo ayyukan da mazan ke yi in sun je sun kai gawar kuna ɗaya daga cikin masu yin wannan aikata aikatan tun daga ɗauka tun daga wankan yanzu ku ne za ku yi wanka ku ne za ku ɗauki gawa ku kai makabarta ku ne za ku zura ta cikin lahadin su can da suke yi ku ne masu ɗebo ƙasa ku zuba suka ce duk ba mu bane قلنا لا قال فرجئنا معذورات أي غير معذورات yace to shikenan ku je in za ku amma ba ku sani za ku dawo ne masu kayan zunubi ba masu kayan lada ba idan haka ne za ku je ku koma ma zuwan da kuka yi ma kun yi laifi tun da kuka zo kuka zauna kuna jira ai haka nan yanzu ku tashi ku koma gida abinda ma ya kawo kun ma yanzu ba zunubi kawai kuka kwasa dimbin zunubi kuka kwasa ma ba lada to gunji sai ga yan shi'a su kuma su abinda suke kenan bayan kuma wanda ya ruwaito hadisin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu haka ba a tara mata a ce su zo ko su zo su ce dole su su ba ƴan uwa ba su ba kuma ba su ce lokacin da aka zo abu in akwai inda ake ba da daman su sallah ba laifi a basu kamar yadda na ba ku misalin nan yanzu mu nan dama muna karatun mu tare muna sallah su zo muna komai su zo an ce na mutu sai a ba su dama ana zuwa can muna a samu da gate ta kan mu ne su shigo kawai su ta shigowa dama suna zuwa su shigo za a ba su dama su ma su zo a yi sallah da su ba za a tare su a ce ana su ba tunda dama tare muke tafiya ana suna zuwa an san ana sallah tare da su yanzu sai a ba su dama su ma su zo su yi sallah tunda akwai tsarin tsarin wannan amma inda ba wannan tsarin da inda za ka samu wuri to ba za a ba bari su zo ba lokaci in suna so su zo ta'aziyya ne ko su zo kafin mutane su zo su shiga su ba iyalan hakuri musamman wanda suke kusa da su ko kuma su hakuri bayan an daugawa an tafi su zo su shiga suna da hakuri na ta'aziyya wannan ya halatta ya fito na kuma sanan ya yi zago ka karatun ne gashi nan wa arju ko shi ma an tasra'u littafin ya ki karewa kuma fa idan ya gudu gudu to sanarwa aka ce mu jiya mun fita nan wasu suka kawo shahara suka ce gaskiya na da kyau a maimaita sannan wannan aka yi kaɗan wanda muka yi kafin wannan lokacin saboda wasu ko dai ba su gane ba ko ba su da wayoyin da za su iya samun sakon cikakke abin da muka yi magana a dunkule shi ne kamar yadda kuka sani an saida mana wannan wayan sun kusan shekara ɗaya yanzu kuma mun fara biya abin da muka ba da lokaci sai bisa ukun kasan abin ba kamar yadda ne magana nan miliyan saba'in to na faɗi a ran nan na ce an yi mana abin da duk za a iya mana wannan baiwa Allah ta yi mana na takrima na karramawa ta yi mana na farko wurin nan akwai masu so su ma su saya su ma suka tokalo abin su kai ta zuwa suna magana ita ta fifi ta mun cewa mun ke cikin wurin nan mu ya kamata a sai damuwa saboda bayan haka nan kuma aka yi wannan suka saya wannan suka saya wannan suka saya aka kai saba'in ta ce albarka amma ta zo kuma ta ce mu in mun saya saba'in ta sai da mana kuma shi ne wannan takrima sannan bayan haka nan kuma ta zo ta ba mu daman cewa mu biya har zuwa lokacin da muka biya ran daga wancan lokacin zuwa Nuwamba ran din muke karewa ta ba mu tun daga farkon watan January har zuwa Nuwamban nan mu gama biyan ta kudin kaga ba ma a dunkule muka wada ba ba dunkule za mu abin nan ba ta san gutu gutu ba da gutu gutu in mutum bai kyautata ba ba zai yarda da wannan ba kudi saboda haka an kyautata mana yanzu nauyin da muke ji lokacin nan yanzu saura wata daya mu koma mu ce ai hakuri a ƙara mana lokaci muna jin nauyi gaskiya a ba mu shekara daya mu biya ba mu biya ba mu zo mu ce a ban mana amana hakuri sai mu ga kamar mun shiga hurumin mutum tunda haƙƙi ne kayan mutum haƙƙin sa ne shi yasa muka zo muka ce to shawarar da za mu kawo mu gwada mu gani ko Allah zai taimake mu mu samu mafita ta nan mun gwada ta hanyoyi da yawa a yi magana a samu wasu a yi masu magana mu samu wasu mun samu wasu masu magana amma ba wai mutum ki yayi ba ba mu ce mutum ya ki ba saboda ba ma ta shawo ne illa ayyuka ko mutum ya so yin abu in Allah bai so yi ba zai yi ba in Allah ya so kuma muna faɗi so biyu cewa shi addinin nan da ka gani ko nawa mutum yake da shi in Allah bai so ya amfani da shi wajen kafa addinin nan ba zai je bane shi ba da ba wannan tuntuni muka san wannan tabi'a ce mun san wannan a shari'a shar'an wa tabi'a mun san wannan to da sai muka ce to yanzu ba ma nan kusa ba duk inda karatun nan yake fita duk ko ina ne tunda ana dauka ana sa abu duk inda ya fita muna neman mutum kowa ya bada karanci dubu daya a kowane sati har ai sati goma kaga kenan mutum zai bada dubu ɗaya ɗaya dubu goma kenan karanci muka ce ba ta muke ya kan nan ya isa ba in ma da wanda zai biya gaba ɗaya muna so sai mu sai mutum sun kari wani abun da sauran wanda muka tsara saboda haka duk sati mutum ya ba da dubu ɗaya duk sati mutum ya ba da dubu ɗaya har ya ba da dubu goma karanci ke nan wanda Allah ya hore masa da yawa amma dai muna son duk inda karatun ya kai wanda ya ji muna neman ya ba mu dubu ɗaya mun sassanya akan number duka suna nan cikin abin nan nan ma ga sunan za a sassanya wanda yake so ya kwafa daga nan ya kwafa sannan wanda suke iya sawa a banki kenan kai tsaye wanda ba sa iya sawa su kuma a banki kai tsaye su ba da dubu ɗaya ɗan su kada a riƙa yawo da roban nan mutum da saka dubu ɗaya ba a sani ba a'a wanda ya san kan wannan ya bada ga waɗanda zai ba nan ga malami ya nan ga malam bakar nan ana ba su dama a ba su sai su rubuta su su rubuta ko nawa ne su bada nan ta a kan su ba ma ma su kwana wani wuri sai sun kwana cikin wanda ake tara sannan insha Allah duk sati kuma za mu bayanin nawa aka samu a wannan satin nawa aka samu a wannan satin an mu ji in Allah ya sa mun hada shi kenan mu dauka kudi ne ba shi kenan sai mu ci gaba kuma da maganar yadda za mu sarrafa wurin ne wajen gini da wannan insha Allah ta'ala wannan shine bayanin da aka yi to naka kuma sannan muka bayani na biyu wanda shi yake muhimmanci kada mutum ya kalle mu kawai mutum ya kalli girman Allah da son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya kalle mu ba mu ce dan kana son mu ko kana wannan ba in ma mutum dan saboda mu zai kada yi saboda zai baka kudin ta banza saboda mu ba mu da abin da zamu biya ka in kai amma mutum ya kalli girman Allah wanda shi ne zai biya in ka yi saboda shi kenan ka gama ka yi saboda Allah saboda son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda mutum yake idan wannan magana ta kai ina kira da babban murya muna neman taimako saboda ba mu son wurin da ya sulle idan ya sulle mana mun san wasu za su cutu saboda mun ga yadda mutane suka damu da ba ma karatun nan aka tsaye damu saboda hukuma ta ce ga saboda tsarin da lura da ta samu kowa ma kuma arzanta kuma mun san daɗin da wasu suka ji kuma da aka zo aka ce an bude kuma a dawo da mun yi niyyar mai an dawo din ba za mu dawo sai mun gama wannan littafin a yadda muke yi an takaitattun mutanen nan muna tura to amma sai muka ga tunda hukuma ta bada dama mu zai sa mu hana wasu suna so su zo mu ce kan mutane goma kawai za su tsaya a rike karatun da su bayan kuma wasu suna so su zo da yawa tunda an bada dama wani mu ma mai amfani da daman nan kuma ban yadda na bada daman ba sai da na ji jawabin mai mai mai mai sanarwar cewa gashi nan ba shakka nike ba na ji bayanin shi yadda yayi magana ba a gaba na yi ba amma sai da aka turo mana maganar da ji da kunne na sun yarda cewa a dawo sannan na ce a dawo saboda haka tana nan na koya hutu na in haka ce me yasa in ce bayanin ku na ji gashi nan kuma ku ne kuka kuskure domin yadda an yi kuskure mun saba a yi abu eh sun ma faɗa yau a wannan ma har ka faɗi ba na ji na ce baka sai da na nemo maganar na ce a samu man maganar in ji tukunna da kunne na ba wani ya ce man an ce a dawo an ce a dawo a ko waɗanda na yarda da su ba na shakkan maganar su cin ma in sun gaya na yarda a wata da kai na ce inda maganar nan da Allah a turo man ne ma in ji da kunne na an ce a dawo na ji tukun sannan na ce a dawo a zo an bude to haka wannan shi ne abinda muke fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu mu waɗanda suke dai suna ta sawa Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi waɗannan abubuwa ya sanya su ne hakmi za da hasanatukum ba za mu faɗi bane sai radda muka alƙawari insha Allah ranar Lahadi muka fara ranar muka ce za mu faɗi ranar Malam Abubakar insha Allah zai faɗi nawa muka samu account biyu ne waɗanda suka ba da cash aka sa abu aka yi masu transfer ga adadin kuɗin su wanda suka sa a ja'iz ga adadin su wanda suka sa a UBA ga adadin su total kuɗi kaza aka samu daga wannan rana zuwa yau haka za a yi har sati goma su kare insha Allah ta'ala daga nan sai mu ga abin da muka samu muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya budo mana ta yadda ba za mu je mu bada hakuri ba sai dai mu godiya mu ce ga kudin nan Allah ya ba mu jiko mun samu mun biya mun gode da abin arzikin da kuka yi mana wannan abin da sai mana ba na son ko ba ni raye in an gama a rubuta a takarda a je a yi mata godiya ta yi mana abin kai ka nuna mana ita to da ni dai a gani na wannan abin alkhairi ne sai mana ko ko ya kuka gani da aka yi mata godiya a lokacin a rubuta a ce gashi nan gashi nan ga abin da sai mana mun gode in ko dama mun samu kudin mu ma delegation za mu je har ga wanda mu je mu ce to mun zo mun Allah ya ba mu iko ga abin nan tinki kuma mun zo mu godiya saboda mai magana ya magana mun gode wannan shine muke fata kada mu je a ce ai delegation dan mu je mu ba da hakuri saboda mu samu kudin nan mu ba na fata ai wannan ai aka dan girma Allah haka wannan muna roƙon Allah dan girman su abun nan da su gobin da kada ya samu jiwa da wannan uzurin ba mu dama yanda za mu samu ba sai mun ba da uzuri mun ba da hakuri ba ba an ga mun na wani wannan shi ne shikenan ko mala abu da aka zo ran سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم يا ربي يا ارحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونفس ضمائرنا وحذر اخلاقنا وقوي ايماننا وسدد عند السؤال جوابنا والى عمل اهل الجنه فينا وتوفنا عن صراط عنا واحشرنا في ذمة نبينا تحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين